ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا 27 ga watan al-Muharram jiran maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da 12 ga watan 7 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum littafin da yake bayanin tarihin rayuwa annabi alaihi salatu wassalam wannan shine karatunmu na 41 malam yace mawqiful mushrikin min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matsayin mushrikai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine matashin karatunmu na yau wani matsayi wani mataki mushirkai suka dauka game da annabi alayhi salatu wassalam tunda can baya da an yi bayanin yadda suka yi mabiyan manzan Allah ko masoya manzan Allah mu'mine waɗanda suka fara gaskiya da manzan Allah irin wahalar da suka sha da azabtar wanda aka yi musu to su mabiyan kenan to shi wanda ake bi din sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wani irin zama kafiran makka suka yi da shi وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما جمد من زن الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم للي النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا شهما يا كسن متن دي وان دي كي جار ممتن هنا شهم وقورا كما يا كسن متن دي وان دي كي mai natsuwa mai cikakkiyar natsuwa wa shi ne wato mai natsuwa da yawa daga waƙaru ne malakum la tarjuna lillahi waqara to annabi alayhi salatu wassalam ya kasance mutum ne wanda yake jarumi kuma mutum ne wanda yake da cikakkiyar natsuwa za shakhsiyatin kuma mutum ne wanda yake da halitta fazzatin makadaiciyar halitta ma'ana shi kare ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya yi irin halittar da ya mashi ta ta'azamu nufusul adai zukatan makiya suna ganin shi da girma yana da kurji ne yana cika ma mutum gaba wal asdiqa da kuma zukatan masoya abokai amannai ana kowa da kowa da makiyan shi da masoyan shi kowa yana ganin kwarjinin shi kowa yana ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam bi haisu ta inda la yuqabalu mithluhu ba a tinkaran mutum kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa bil ijlal sai da ainihin girmamawa wata shirif sai da ba shi girman shi kamar shi ba za a tare shi ba a mai rashin gaba ba a mai rashin arziki a mai rashin kunya ba dai kawo annabu ba sallallahu alaihi wasallam wala ya shtari sa'annan kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallama wala yujtara ba za a yi karhin hali a yi karambani ba alaqtirafil mana addanaya a bisa aikata abubuwa irin na kaskanci ba warraza'il da abubuwa irin na rishin kunya da rishin arziki da rishin gaba biddahu kishiya annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a mai haka ba illa arazilun nasi ba kowa zai tinkare shi da ire-iren waɗannan abubuwa na wulakanci da kaskanci ba sai wanda yake shi ma kaskantaccen ne sai mafi kaskancin mutane wasu fahauhum sai kuma wawaye wawayen mutane sa karkaru su kadai ne za su yi tunkarin wato annabi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su mai rishin kunya kafiran makka manya din manya manyan gumaguman shugabannin masu kudin makka din ba su iya tinkara annabi sallallahu alaihi wasallam da abin rishin kunya ba su iyawa amma kananan su waɗanda ba san girma ba ba san daraja ba ba ruwansu ta abin da za a yi a yi to su kadai ne za su iya tunkara annabi alaihi salatu wasalam wa ma zalika tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana ganin girman shi kuma kowa yana ganin kwarjinin shi kuma kowa yana tsoron ya mai rishin arziki kana ya kasance fi man'ati abi talib yana cikin tsaro da kariya ta abu talib kaji duk daga matsayin shi kuma yana karkashin kulawar wani babba daga cikin manyan makka wanda shi ma tsoron shi ake yi kuma shi ma yana cika gaba shi ma ana garin shi da girma da daraja wa abu talibin shi abu talib kuma min rijali makkatal ma'adudin yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen makka waɗanda ake ƙidaya su da 'yan yatsu waɗanda su ne manya ɗin to karkashin shi yake ɗan shi ne to kaga kenan abin da yake nuna taba annabi alayhi salatu wassalam yana da wahala kana mu'azzaman fi aslihi abu talib ya kasance abin girmamawa ne ga aslin shi aslin shi tushen shi dangin shi uwayen shi da kakannin shi dukkan su ana girmama su mu'azzaman bainan nasu kuma ana girmama shi a tsakanin mutane kowa yana ganin girman shi fakana mina sa'abi sai zamanto yana da wahalar gaske an yaje sura ahadin an yaje sura ahadin wani mutum ya yi ƙarin hali ya yi karambani ala ikhfari zimmatihi abu warware alkawarin shi wastibahati baydatihi da kuma ainihi wato halatta taron shi mana watsa taron shi mutanen da ke gargashin shi kaje ka taba wani daga cikin su yana da wahala muna ganewa ko inna hadha alwaba lalle irin wannan yanayin aqla quraishan ya sanya quraishawa cikin damuwa ya kawo musu damuwa kwarai tunda annabi alayhi salatu wasalam ta ko ina kewaye yake shi kanshi kewayayye ne so kuma ga wani babba daga cikin manyan makka shi ma yana kewaye da shi kuma yana ba shi kariya kuma yana goyon bayan abin da yake yi to kaga kenan dole hankalinsa ya tashi tunda wadancan mabiya an riga an samu dama a yi musu abin da aka ga dama a musguna musu a cuta musu a azartar da su a kwace musu dukiyarsu a kwace musu iyalinsu a ɗaure su a shanya su ga rana to shi ya ne za a yi shi kuma a bata mai saboda shi ma ya bar wannan addinin aka rasa yadda za a yi domin dai shi da ma mutum ne ba ya tunkari shi inda bai taba bata ma kowa rai ba bai taba fada da wani ba bai taba cutar wani ba bai taba zalinta bai taba nuna hinkari ga kowa ba ba ta inda za ka cewa ya taba muka wani abu to bar kai ma karama kaga ba ya tabuwa to kuma mahaifin shi wanda yake wurin shi babban mutum ne duk garin makka ba mai daraja kamar shi in ana lissafin manyan mutane masu girma da daraja to da shi za a farawa to da haka ke da irin wannan tsarin da wannan yanayin sai ya sanya shawa a cikin damuwa wa qamahum shi ya tada su tsaye suka tashi tsaye wa aqadahu kuma shi ya zannar da su mana sun tashi sun zanna sun kai gwabro sun kai mari sun rasa yadda za shi wada'ahu kuma shi ya kai su ila tafkirin salimin ya zuwa tunani lafiyayyen tunani ya khurijuhum wanda zai fitar da su min al-ma'saq daga ainihi wannan damuwar da suka shiga ciki da wannan kuncin shine ma'saq duna an yaqa'u ba tare da sun jefa kansu ba fi mahzur a cikin wani abu wanda ake tsoron ya faru ba muna gane ku kenan haka din sai sa to bari su yi dogon tunani kar su yi gaugawa kar su yi garaje ya su dawo kansu wani bala'i aka zanna aka yi shawara ka a je a fada cikin mai wani abu wanda ba ya da daɗi wanda zai iya tado wani tashin hankali la yi kuma da uku ba wanda ƙarshen ba za a gode ba wa kad hadahum zalika kuma wannan sai shiryar da su ila an yaktaru ya zuwa cewa su dauki su zabi sabilal mufawadat hanya ta canza miyau ta tattaunawa ma'al mas'ulil akbari abi talib tare da babban mutum da yake cikin garin makka abu talib aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a mutum kare shi tunda shi ya zo da wannan addinin shi ba ba za a iya tunkara shi ba amma mu je mu tunkari mahaifin shi a je a tattauna da shi a ga ta ina za a hito ma abin ya bari taji so ake ya bari ba wai so ake yi ba a zanna lahiya ya addinin shi sin a abin da suke so kawai ya bar addinin wa za a yi mashi magana ya bari to ƙananan mutane ma kun ba su kashi kun kashe wasu ba su bari ba to yana gari shi babban daɗa kashi an kashe mutane ba su bar addinin ba an haza musu duwatsu an shanya su ga rana an sanya an ja su cikin wuta ba su bar addinin ba to shi kuma ba haka magana ce za a mai a ce ya bari kuma sai ya bari walakin sai dai ma shayin kabirin tare da wani abu mai girma min alhikmati na hikima wanda za a yi ma abu talib din wal jiddiya da kuma nuna mai da gaske fa ake yi ba wasa bace wa ma nau'in min uslubi tahaddi da kuma wani nau'i na salo na kalubalanta shi wa tadid al khafi da kuma tsoratarwa ba ai to kada ka bashi ba yaz'ana lima yaquluna har sai ya mika wayan shi ya doko ga abin da suke gaya mai cewa ya gaya ma dan shi ya bar wannan addinin wafdu quraish ila abi talib to ga tawagan quraishawa zuwa ga abu talib qala ibn ishaqa malan dan ishaqa yace masha rijalun min ashrafi quraish ila abi talib wadansu mazaje sun tafi wurin daga ainihin manyan mutanen makka sun tafi wurin abu talib faƙalu sai suka ce ya abu talib suka ce kai abu talib in nabna afika qad sabba alihatana lalle dan dan uwanka ya zagi allolinmu wa abadina kuma ya bata addininmu ya ce addininmu ba taccen addini ne ba na gaskiya bane kuma ya ce gumakan nan ba alloli bane sandararren abubuwa ne ba su da amfanin komi shine zagin wai ba ce masa yi kun cika za ba don manzala za a yi zagi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ɓata gumakan da ya ce ba alloli ba ne shi ne zagi wurinsu da kuma ainihi ɓata addininsu da ya ce addinin ba na gaskiya ba ne wasaffaha ahlamana kuma ya wautar da hankulan ya ce mu wawaye ne mu sakarkari ne wa ballala aba'ana sannan kuma ya batar da uwayenmu ya ce uwayenmu duk batacci ne fa in ba an takuffa wa anna ko dai ka kame shi ka ce kai ya kara waɗannan abubuwan wa in ba an tukhalli ya bainana wa bainahu ko kuma ka bar mu da shi ka zabi daya ko dai ka kira shi ka mai fada ka ce kai ya kara waɗannan abubuwan da yake yi da ‘yan ma addinin shi za a yi toye addinin shi amma kai ya ƙara cewa gumaka ne ba alloli ba ne kai ya ƙara cewa addinin ma addinin banza ne ba na gaskiya ba ne kai ya ƙara cewa wayan sun bacci ko kuma in ba ka iya bai magana to muka bar mu da shi ba in na ka alamit lima nahnu alaihi domin kai kana akan irin abin da muke akan shi baka ba addinin shi ba tare da mu kake har yanzu ga gumaka nan cikin ɗakinka min khilafi na saba mashi ba takfihi shi kenan sai ka hana shi tunda muna tare da kai ka saba ma addinin shi tare da mu kake to ka kame shi ka gaya mai cewa ya bari kai ya ƙara ɓata min gumaka fa qala lahum abu talib sai abu talib ya fada masu qaulan raqiqan magana wadda take mai mai sanyi wa raddahum raddan jamilan sa'annan kuma ya maida masu magana maidawa mai kyau mana bai gaya masu magana mai zahi ba bai abin nan bai wace su ba bai kore su ba bai- mana dai magana ya masu mai kyau su ma suka ji daɗi don sarrafa an zai suka tashi suka bar shi wa ma ba rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya- ya ci gaba alama huwa alaihi akan abin da yake akan shi yuzhiru dinallah yana bayyana addinin Allah karara waye da wuyi ne kuma yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah tunda yanzu maganar da suka yi magana ce wadda bata kai inda Abu Talib din zai kira shi ba tunda ya gaya masu magana mai dadi ko ya hakuri na san yadda za a yi na san hikimomin na kira shi shikenan to da suka ga shiru shiruwa yanzu ba a bari ba shine mala yace walakin lam tasbir quraish tawilan sai dai quraishawa ba su yi hakuri mai tsawo ba haina ra'atu sallallahu alaihi wasallam tunda sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madiyan fi amali ya ci gaba da aikin shi yana tai bai bari ba wadawati ila Allah ya ci gaba da kiran mutane da yake zuwa ga Allah bai bari ba bal aktharat dhikrahu quraishawa sun yawaita magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da inda kai ba su da wata hira sai tashi wata zamarat fihi kuma sun damu da shi sun shiga cikin damuwa gaba da al'amarin shi hatta qarrarat har sai da suka sake daukan mataki da shawaran muraja'ata bi tafan cewa kuma bi uslubin aghlawa aje mai da wata hanya wani salo kuma wanda yake yafi tsanani wa aqsa yafi kekashewa min as-sabiqi daga ainihi hanyar da aka ba aka mai magana ran nan tunda yanzu ban tsoron da aka mai bai bayyana ba kwarai an ce ko dai ka hana shi ko kuma ka bar mu da shi suka ce to yanzu mu sake komawa mu nuna mai abin wa babu sauki fa mu fa da gaske muke ba wasa muke ba in shi da wasa yake to mu da gaske muke quraishi wa diduna ba talibi quraishawa suna kara ba abu talib tsoro wajat sadatu quraishin ila abi talib shugabannin ƙwarai suka zo ran abu talib ba ƙalu da hussein suka ce mashi ya abu talib ya ka abu talib ina laka sinan wa sharafan wa manzilatan fina lalle kai mutum ne mai shekaru da yawa kana da shekaru da yawa ba yaro ba ne kana cikin dattijawa na makka kenan kasuwa kana da shekaru masu yawa albarkacin shekarunka shi yasa muke muke lallaba maka wa sharafan kariba ga mutanen dafa kenan babu addini amma suna ganin darajar darajar babba mai shekaru da yawa kuma addinin musulunci da yazo sai ya ce haka nan ne duk wanda ke son Allah da manzo Allah to zai girma mutunan da Allah ya ba shekaru da yawa na'am gaskiya ne
ai ba Allahu akbar nan ba haka muke yanzu na'am gaskiya ne haka muke a'a
ai gara mu gyara gaskiya ne gara mu zanki girmama mutane masu shekaru da yawa insha Allah idan cikin al'umma ba a girmama mutane masu shekaru da yawa to rayuwa ta lalace rayuwa ba ta da dadi babu albarka cikin ta kuma sabon Allah ne zunubi ne wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su iya jefa mu cikin matsala in dai ba mu girmama manya
na'am
muna ganewa ko na'am
wa sharafan kuma kana da daraja kana da ɗaukaka a cikinmu wa manzilatan kuma kana da matsayi fina a cikinmu ana kana da waɗannan abubuwa ga ka mai shekaru da yawa ga ka da daraja ga ka da matsayi wa inna kuma ka san cewa lalle mu qadista hainaka min ibni akhika mun nemi haninka daga dan uwanka dan dan uwanka cewa ka hana shi falam tanhahu anna baka hane shi daga barin mu ba mun ce ka gaya mai kai ya ƙara taɓa mamu allolinmu kai ya ƙara ɓata mu addininmu kai ya ƙara wautar da hankulanmu kai ya ƙara cewa uwayenmu bata ci ne mun gaya maka to sai suka ce mai wa inna wallahi lalle mu mun lantse da Allah la nasbiru ala hada ba za mu yakuri akan wannan ba min shatmi abaina na zagin uwayenmu da ake yi wa tasfihi ahlamina da kuma wautar da hankulanmu da ake yi wa aibi alihatina da aibanta allolinmu da ake yi ba za mu yakuri ba gaskiya hakurinmu ya kare hatta ta kuffa anna har sai ka kame shi daga gare mu sai ka hana shi zan yi shiga harkar mai yi sabga shi ba mai sabga mu ko ban san cewa sabga annabi ta Allah bace Allah ne ya ce mai ya gaya mai ya gaya musu cewa addinin su ba na gaskiya bane allolin su na ƙarya ne gumaka ne ba maganan wani ya hita daga harkar ba wannan magana ake domin ba shi yake gayi ba in wa illa wahyun yuha sakon Allah ne yake gaya muku au nunazila huwa iyyaka fi zalika in ba haka ba mu yi fada da da kai da shi din mu hada mu yi fada da ku shine nunazil mu shido a fage mu yi buga in buga da mu da kai hada shi mu bige ka mu bige shi mu kawo karshen ka da kai da shi tunda ka ki mai magana hatta ya halika adul fariqaini har sai ɗaya daga cikin bangaren guda biyu ko namu ko naku wani ya halaka ma na shirye muke in ta kama a yaki da mu da kai da shi din sai mai yaki bari ganin muna raga maka wa to shi kenan yanzu kaga sun kawo maganan kwada sun kawo maganan yaki aruma ala bi talibin hadal wa'id bi tadidu sharid wannan ban tsoron mai tsanani to shi kenan sai ya tada hankalin abu talib sai ya ji tsoro daga girma abin ba ba sa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika ya ce a kira mashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu da manzan Allah yazo sai ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam ya ibn akhi yace ya kai dan uwana dan dan uwana inna qaumaka qad ja'uni lalle mutananka mutanen makka waɗanda kuke abin nan faɗi ka tashi da shi kuke kuke gwagwarmaya da su kuke rigima da su sun ce addinin su za su kai kuma ka ce addinin su ba gaskiya bane to sun zo wuri na faƙalu suka ce li kaza wa kaza suka faɗa mani kaza da kaza cewa kakka ƙara shiga sabgarsu ko dai in hana ka ko kuma su gama nin da kai ɗin gaba ɗaya su yi faɗa da mu ya ce fa'abta alayya wa lanar suka don Allah ka raga mani ka raga makanka irin wannan tashin hankali da kai da su ya isa ka nan ka yi haƙuri muna wala tuhammilni min al'amri ma la tutiq kada ka dora mana al'amarin da bani da iko akan shi domin al'amari yayi karhi na kakka sani ya abin da bani iyawa sabanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsammanin anna ammahu lalle dan goma ibn shi khazalahu ya dawo daga goyen bayan shi ya bar taimakon shi ne ko khaziluhu ya yi tunanin cewa lalle barin goyon bayan shi da taimakon shi za a yi zai mai khizlan wa kana shaitanu li insani khazula wa annahu da'ufa cewa manzo Allah yayi tsammanin cewa dan uwan baban shi din nan yayi rauni an nusrati daga taimaka mashi wa qala sai ce ya am yace ya kai baba wallahi lawwada'uni yace da za su dora mani lawwada'uli shamsu ko lawwada'u shamsa fi yamini da za su dora rana a cikin hannuna na dama wal qamara fi yasari wata kuma a cikin hannuna na hagu nan akwai zafi nan akwai sanyi kowane ba ya rukuwa ko ba haka ba rana zafi ce wata kuma sanyi ne to kowane bayan rikuwa amma wane shi sauke yin riko sanyi ya shi sanyi komi za a yi kana ya haƙuri mawuta ko ka haƙura ko ba haƙura ba sai ta cire ma ma hannun gaba ɗaya ma sanyi ba zai cire ma sai dai ya sandari kawai yawwa sai dai ka ji yayi sanyi kawai kamar mijiriya ta kama hannun to daga nan zaka gane cewa gara sanyi da zai ko ba haka ba zahi ba ya rikuwa ga ɗakin wuta ga ɗakin galas yawwa ina za ka tahiya ka je kai ta da kunkune da kunkune abin da za a yi amma wuta can yi kaza to ɗaki ma ya dauki zahi ka kasa kwana ka tashi ka heta ka kwanta ka tashi ka kamar ka rasa abin da ke ma daɗi balle a ce wuta ce tsagwaron take ci to ya ce ya amu ya ce ya ɗanwan babana wallahi da wadda shamsa fi yamini wallahi da za su ɗora rana a cikin hannuna na dama wal qamara wata kuma su ɗora shi fi yasari a cikin hannuna na hagu ala na turka hada al'amura akan cewa lalle sai na bar wannan al'amarin wanda Allah ya turo da shi ba zan bari ba da za su yaka nan ba zan bari ba shine ma'anan laudin kasan laudin ta zo tana da amsa wani lokaci sai a shayi amsar ta ba sai an faɗi ba hatta yuzhirahullah har sai Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka addinin shi au ahlaka fi ko kuma sai na halaka a cikin shi ma taraktuhu wallahi da za su ɗora rana a cikin hannuna na dama wata hannuna na ku ba zan bar wannan al'amarin thumma istabara sana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zubar da hawaye wa baka yi kuka falamma walla wa kama ya tashi falamma walla lokacin da ya juya baya na dafu abu talib sai abu talib ya kira shi falamma aqbala lokacin da ya tinkaro shi qala lahu sai ce mashi izhab ya ibn akhi yace ya kai dan uwana ka tafi sai kai haraka ka kawai fa qul ma ahbabta ka je ka faɗi duk abin da kake so ka faɗi ina tare da kai fa wallahi yace na rantse da Allah la usallimuka li shay'in ko la uslimuka li shay'in abada bazan dauke ka in mika ga wani abu da zai cutar da kai ba har abada na gaya maka ne dai saboda sun matsa mani to tunda abin haka yake je kai kyan abinka to abin da kake ma akwai wani wanda baka taba fadi ba yayi wanda aka fada musu muni to ka fade shi ina tare da kai wa an shada sai ya rera waka yana cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim yace wallahi na rantsi da Allah lan yasilu ilayka ba za su iya kawowa zuwa gare ka ba bi jam'ihim da duk taron su gaba daya hatta wasada har sai an kwantar da ni da finan ina binnan ne fiturabi a cikin mi a cikin ƙasa har sai na yi matashin kai da mi da ƙasa ƙasan duk wanda ya kwanta kabari to matashin kan shi ƙasa ne ko ba haka ba sai wani ya ɗan tausaya mace a ɗan tadokan ka da wani ɗan birgi na laka ba ka ba dai dai ana nan dai ka'i mutuwa tashin hankali ce kowane ne kai dai haka za a maka ba za a shaye ma kabarinka ba za a sa ma karo ba wani abu haka dai inda aka yi kowa da baya da komi haka kai da ke da komi za a maka babu abin da zai cece ka a wannan kwanciyar da za ka yi mai tsawo sai aikinka na kwarai ikadai ne zai amfani ka za ka sha daɗi za ka sha nema za ka sha lagwada matakar dai ka mutu da imani da aiki mai kyawu wannan ƙasar da aka aje ka cike za ta koma mi za ta koma abinda duk duniya babu irin shi duk duniya sai ka fi shugaban ƙasar duniya gaba ɗaya makwanci na ƙwarai in dai ka mutu da imaninka domin za a jawo maka aljanna a kawo maka nake makwancinka na aljanna shine za a jawo a turo kawo maka nan ka tashi mutane na ganin ka nan kasa kai kuma kana can kana shan dadin ka na aljanna fasda bi amrika yace saboda haka ka je ka faɗi gaskiya game da al'amarinka ka tsage gaskiya game da sha'aninka ma alayka ghadabatun ba ka da wata matsala ba wata matsala a kanka wa abshir sa'annan kuma kai barin ciki kai ma mutane albishir wa qarra bi zaka minka uyuna sa'annan kuma wato ka faranta rai da wannan ana kai farin ciki ka ji dadi da abin da kake so ka gaya ma mutane ka hankalin kai ƙara tashi to abin da kake so ka gaya ma mutane na gaskiyar da kai kana ganin gaskiya ce to ka gaya masu kuma ka kwantar da hankalinka lokacin da kake gaya masa ka san babu abin da zai same ka wa zalika fi abiyatin wannan kuma ya faɗe su ne a cikin waɗansu ainihin baituttuka da ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka kenan an gaya mai sako kuma sako ya yi wurin manzo Allah kuma ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida masu ya maida ma baban nashi sako cewa a gaya masu fa ina nan yadda nake yawwa Allah ya kiyaye Quraishun bayna da Abi Talib marratan ukhra ma'ana dai sai kai ruwa rana ki gaba dai sun arakokin su dai sun dakatar da su harakokin gona harakokin kiwo harakokin kasuwanci da an dakatar yanzu babu wata hira sai wannan babu wani abu da ya dame su sai wannan shi kuma abu dama in ya tunkaro to haka ce magana shi za a yi ta yi magana shi za a yi ta yi to kamar kulla na kunna mai wuta ne yana ƙara karuwa wanda ba bai sani ba sai hankalin shi ya dawo wurin shi yasa fitina in ta taso kowace iri ce aka yi magana kan ta so daya a kyale ta kawai ku ce ku ta harkar gaban ku domin duk wanda ya tado hitina abin da yake so so yake yi a tunanin shi yana yawan magana kan ta mutuwa za ta shi wani ma bai sa abin da ake ba sakamakon ana ta magana kan wannan fitinan to shi kenan sai ce kai bare je ma ga yani ake abu ko ba haka ba saboda haka sun tado makansu fitina wanda ma bai san mahimmancin abun ba sai ya je ya gani yadda suke fari din mutum zai je ya gani haza haka din ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke ko ba haka ba shi yasa suka kasa zama suka ce kai mu ƙara koma mun ji shiru shiru kuma ga yana yana ta harka gaban shi ya mutane na ta shiga addini yana ta koyar da mutane yana tashi yana gaya ma mutane cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah mu koma walamma ra'at quraishun yayin da ƙuraishawa suka ga annar rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mazin fi amali cewa manzon Allah ba ya ci gaba da aikin shi arafat anna ba qalibin sai suka gane cewa lalle Abu Talib kad aba khillana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaki ya ki goyen bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yaki ya kwali ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya wa annahu cewa kuma mujmi'un ya ya ya hadu ya tattaru li firaqim domin ya raba da su ya yarda ya raba da su ya tsaya tare da manzo Allah kuma ka addini shi yake ba wa adawatin fi zalika da kuma kiyayya da su a cikin wannan fa zabu ilaihi sai suka ƙara komawa wurin shi bi imarati al-wali ibn al-walid ibn al-mughira shugabancin jagorancin dan walid dan mughira wa qalu lahu suka sake ce mashi ya abu talib ya kai abu talib inna hadha alfata lalle wannan yaron wannan matashin cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an hadu fatan fi quraish wa ajmaluhu ko kuma wannan matashin suka gwada mai wani matashi suka ce wannan matashin da kake gari wannan saurayi cikin ƙwarai shawa ba mai ƙarfi mai kyawu jarumi wa ajmaluhu mai kyawu kamar shi duk garin makka gaba ɗaya fa khudhu saboda haka ka ɗauke shi a maimakin wa maimakin manzala mu ka ban manzala falaka aqluhu diya shi ta tabbata gare ka duk wanda ya taba shi sai ya baka diya wa nasru da kuma taimakon shi wattakhidhu waladan ka rike shi zaman to da fa huwa laka an baka shi wa aslim ilaina ibna akhika dan dan wanka kuma sai ka miƙo mu shi hada alladhi khalafa dinaka wa din abaika wannan wanda ya saba ma addinin ka da addinin iyayenka da kakanninka saboda haka ka bi ko mamushi wannan ka rike maimakin shi kawai ka riba wani rishin hankali a baka wani da a maimakin naka kuma da ran shi ko ba ya da rai ko ya rasu yau ko ɗanka ya rasu babba wani ya ce ba ga wani ɗana baka ba za ka ji shiga ranka don ba daga cikin jikinka ya hito ba wa farraka jama'ata qaumika kuma shine ya watsa taron mutanenka yanzu mutanenka ba hada suke ba sun rabu wasu na addinin shi wasu na addinin ka wa saffaha ahlamahum kuma shi ya wautar da hankulansu ka ba mu shi fa naqtuluhu sai mu kashe shi wato sun makance idanun sun rufe ka ji ma abinda za su yi da shi ba ma ce mai suka yi ba ka ba mu shi mu muje mu horar da shi mu matsa mai dole ba a kashe shi za a yi kawai fa inna ma huwa rajulun bi rajulin domin mutum da mutum ne kawai an yi musanyen mutum ne da mutum fa qala sai Abu Talib yace masu wallahi la bi'sa ma tasumunani yace wallahi cirda tayin da kuke mani irin wannan tayi na amfanin shi ku ce a tutun ibnakum ku ba ni ɗanku a zuhu lakum in ce da shi in ba shi abinci in ba shi komi in lele shi kamar yadda ne ma'anabi sallallahu alaihi wasallam wa watikum ibni ni kuma in doke na yana in ba ku taqtuluna ku kashe shi haka kuke so a yi ya wallahi la yakun ma la yakun abu ne da ba yadda za a yi kasance ya hakuri kawai haka ba ka ce to wanda kuma faƙwal al-mutaim ibn adi bin naufal ibn abdi manaf sai mutaim ɗan adi ɗan naufal ɗan abdi manaf ya ce wallahi ya abu talib ya ce kai abu talib na rantse da Allah laƙad asafaka qaumuka mutanenka wallahi sun yi maka adalci wannan shine adalcin da ya kamata a maka fa wajahidu kuma sun wahala alat takhallusi akan kai ma ka tsira min ma takarau daga abin da kake ki wannan ita ce hanya rabuwa da irin wannan tashin hankalin da ake ci wa ma araka amma ba na ganin ka turidu an taqbala min sha'an ka karbi wani abu daga wurin su fa qala sai Abu Talib yace wallahi ma ansaftumuni yace wallahi ba ku yi mana adalci ba walakinnaka qad ajmata khidlani sai dai kai mutsayin kayi niyan mi kayi niyan ka juya mana bayani kawai wa muzaharatul qaumi alai da kuma taimakon mutane a kaina wannan maganar da kake fasna ama badalaka ka je kai abin da kake so kai to tunda kuma ba ku da mutunci to ni ma ba zan gwada muku mutuncin ba ina bayan shi kuma kun dade ba ku cutar da shi ba an ga wanda za cutar da shi din walamma fasharat quraish yayin da quraish suka ainihi suka samu cikas suka samu ci baya ya zil mufawadat a cikin wannan tattaunawa da canza miyan da ake yi walam tuwaffaq basu samu dacewa ba fi iqna'i abi talib a cikin gamsar da abu talib biman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da hana manzala sallallahu alaihi wasallam wa kaffihi da kuma kame sha'ani da'awati ilallah daga kira da yake zuwa ga Allah subhanahu wataala to qarrarat quraishun sai quraishawa suka sake daukan mataki an taktara sabilan su zabo wata hanya kuma kad hawalat tajannubahu ita wannan hanyar da za su zaba yanzu sun yi kokarin nisantarta wal ibtiada minhu da kuma yin nisa da ita makhafata mazabbatihi dan tsoron abin da zai biyo bayan suka bi wannan hanya wa ma ya'ulu ilai da abin da zai kasancewa zuwa ga abin da zai faruwa wa wa sabilul ittida'i ala zatir rasul sallallahu alaihi wasallam shine to yanzu tunda abin ya kawo haka shi annabin da kanshi za a cutar da shi tunda dai sun bulalama sun ba hanyoyin da suke ganin ayi mai magana an ki to bari su tinkare shi da kanshi su cutar da shi su ga abin da za a yi muna ganewa ko shi ne ma ne ce itida'atun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itida'atun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato ta'addanci akan manzala sallallahu alaihi wasallam da can tsoro suke yi to sun da sun ga Abu Talibin shi ma yana musu magana mara daɗi to bari su ga abin da za yi waqtarqat quraishun quraishawa sai suka keta ma kanat tata'azamu abinda da can suna ganin girman shi wa tahtarimuhu abinda suke ganin darajar shi منذ ظهرت الدعوة على الساحة tun lokacin da da'awa ta bayyana a fage a ƙara daga hili kowa yana gani ana kiran mutane zuwa ga Allah faƙar sa'uba lalle ya yi wahala ƙwarai da gaske ala zakrasatiha akan ainihi girman kansu ko taurin kansu wa kibriyaya da girman kansu an tasbira qawilan su ya guri mai tsawo suka ce gaskiya ba za su yi wannan hakurin ba suna kallo kullum mutane na ta daga addinin suna shiga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da za a mashi ba madad yada laitidaya ila rasulillahi sallallahu sai suka miko hannun ta'addanci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ma kanat tare da abin da suka sance ta'ati suna zuwa su aikata mina sukhriya na ainihi izgidi walizni zai da ganganci da suke yi wattashwihi da kuma bata sunan addinin musuluncin da suke da shi annaba sallallahu alaihi wasallam wattalbis da kuma rikitarwa wattashwishi da hayaniya da suke kawowa wa ghairi zalika da wani wannan wa kana min at-tabi'i ya kasance daga cikin abin da yake adabi'ance an yakuna abu lahabin abu lahab ya zamanto fi muqaddimati ya zamanto a cikin na gaba-gabansu wala rasim kuma ya zamanto shi ne gaba shi ne shugaba a wurin mi a wurin cutar da ɗan uwan baban shi ɗan ɗan uwan shi fa inna huka na hada ru'usi bani hashim domin shi abu lahab ya kasance ɗaya daga cikin jagororin banu hashim shugabannin ne falam yakun yakhsha ma yakhshahu al-akharuna saboda haka abinda saura suke tsoro shi ba ya tsoro saboda shi dan dan uwan shi ne zai taba to ka taba ganin mutum ya taba dan dan uwan shi a mai magana ko ko an dan magajinka ka taba shi akwai rayuwa irin ta da in yanzu ne ka taba sai an maka wannan ma rayuwa irin ta da ran ka taba dan dan uwanka ka zane shi wani ma zai cewa kara mashi ko ba haka bane mutanen da haka ne bai san ma me yayi ba cewa kara mashi muna garewa ko to da haka abu abu lawo sai ya shiga ga yace ku kyale ni bare in taba shi in ga abin da za yi wa kana kuma shi abu lawo ya kasance aduwwan maki ne ladudan mai tsananin kiyayya lil islam ga musulunci wa hali da mabuta musulunci وقد وقف موقف العداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يا tsaya matsayin kiyayya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam منذ اليوم الاول tun rana ta farko da manzo Allah ya bayyana shi tun ran da aka fara kira zuwa ga la ilaha illa tun ran nan ya nuna kiyaye shi wa tada alaihi yayi ta'addanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tufakkira fi quraish tun ma ga yan quraish sai tunanin wani irin abu ne za a yi ma mazala kawai shi ya fara tun da ya ce a jiya tunkare to shi ce ya iya ba tare da shawararsu ba ma wa kada aslafna ma fa'ala bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun gabatar da abin da ya aikata ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi bani hashim a cikin majlisin bani hashim wa ma fa'ala ala safa da abin da ya aikata akan dukin safa wanda ya ce ma annabi tabballaka sa'ir yau wa kana abu lahabin abu lahab ya kasance kan zawwaja waladai ya auren ma ‘ya'yan shi guda biyu utuba wa utaiba da utuba da utaiba ɗiyan shi ne guda biyu ya aurar da su bibna ta rasulillahi sallallahu alaihi sallam ga ɗiyan manzala sallallahu alaihi sallam mata guda biyu ruƙayyata wa ummu kulsum da ruƙayya da ummu kulsum qabla al-baytha wannan aure yayin shi tun gabanin Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabi muna ganewa ko saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam siriki ne ga ɗiyan Abu Lahab guda biyu da Utba da Utaiba kuma aure ne aka yi na mai auren zumunci ne auren gida ne domin su waɗannan ɗiyan ƙannai suke ga manzala sallallahu irin yadda manzala ya ɗauki ɗiya Fatima ya ba Aliyu shi ma kaga Aliyu ƙane yake ga manzala to su ba ka suke ƙannai ga manzan Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam amma ɗiyan maza suke da annabi alaihi salatu wasalam Duraka Abu Lahab shi ne ma'auran waɗannan yaya guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Ruqayyah da Ummu Kulthum falamma kanat al-bi'sa yayin da aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance amarahuma bi tatliqihima sai ya umarce su da sakin waɗannan ɗiya matan guda biyu yace ku sake su tunda babansu ya ki addinin mu to kuma ku ƙi su bi anfin da ainihi tsanani da azautarwa yace ku nuna masu ba sani ba sabo wa shiddatin da kuma tsanani tsananta masu hatta qallaqahuma har sai da suka sake su sai da suka sha wuya suka sha wahala suka dandani ku da su a gidan auren su sannan yace to ku rabu da su duk wannan an yi ne saboda bi saboda cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walamma mata abdullah lokacin da abdullah ya rasu al-ibn thani li rasulillah sallallahu alaihi wasallam da na biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu istabshara abu lahab sai abu lahab ya farin ciki ya ji dadi kadi ba ka gani da shi da baban manzon Allah uban su guda amma yake gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan ubancin baban shi ko meye ba dan dan wanka bane so sai ya murna ya ji dadi wa zaba ila al mushrikina yubashiruhum yace ya gaya ma mushrikai yana ba su labari mai dadi albishir bi anna muhammadan sara abtara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari yanzu yankake ne ko mutuwa ya baya da baya ba wanda zai gada shi to bai san dama ba mai gadon manzala ba masu gadon manzala su ne malamai kawai babu wani wanda zai gadon annabtan manzala shi ne annabin karshe shi kenan bayan shi babu wani annabi ya zo yana murna yana jin daɗi daɗan ya tsone mai idanu yana tunanin wannan ɗan ko baban shi ya tafi ya bar shi to irin aikin shi zai to yanzu tun da ba ya dan shi kenan sai Allah ya saukar da inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar mai bata ka mai kiyayya da kai shine wanda yake da yankakken baya ba kai ba kai bayan ka mai albarka ne yau ina Abu Lahab yake yau ina manzo Allah manzo Allah kullun kullun rana ta hito kullun sai an mai salati sama ga miliyan 1 duniya kullun sama ga salati miliyan 1 biyu uku har salati miliyan yadda haka domin musulmi din na kware ne na kirki ne ya san abin da yake yana san Allah da manzo Allah to kullun sai yayi ma manzo Allah salati ya mai da sahi ya mai da marici sallah nawa kake yi kowace sallah sai kai salati to munan misali mun kai mutum 100 kullun sallah biyar so 100 ya kake ganin ta nawa kenan mu kadai dubu nawa dubu da 500 wannan cikin sallah ne kawai to shi kuma abu labu ba mai tsine mashi ba mai zagin shi ba mai faɗin shi an gama da shi labarin shi ya wuce ko baka zage shi ba baka wulakanta shi ba dai a faɗin shi ma manzala kai manzala sallallahu alaihi wasallam ko mi kai shine kake faɗi duk ibadar da kai domin shi ya koyar da kai ita ko da baka faɗe shi ba to ka faɗe shi din to da haka kaga shine mai albarka baya bayan shi tana nan har tashin alkiyama shi kuma wannan bayan shi ta kare dan mutuwar shi shikenan labarin shi ya kare wa qad aslafna mun riga mun gabatar anna abalabin cewa lalle Abu Lahab kana yajulu ya kasance yana yawo khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi mawsimil hajj a cikin lokacin aikin hajji wal aswaqi da kuma lokacin cin kasuwanni ga kaka li takribi yana yawo ne domin ya ce annabi ƙarya yake وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي طارق بن عبد الله المحاربي يا رويته ما يفيد abin da yake nuna annahu kana cewa lalle shi ya kasance shi Abu Lahab la yaqtasiru ala at-takribi ba ya dakatawa akan ƙaryata annabi kadai bai tsaya nan ba bal kana yadribuhu bil hajar bugun manzala yake da duci ya rike duci ba wai jihon shi ba ya rike duci yana bugun shi da shi hatta yudmiya uqbahu ko aqbahu har sai ya sa daga daga shi suna zubar da shi ne yana ta yana bugun shi yana cewa ƙarya yake kuma yana bugun shi Allah ya kiyaye wa kanat imratu abi lab mata abu lab ta kasance ummu jamil wanda ake ce ma ummu jamil wanda bawo shi ke ce ma ummu jamila ummu jamilin take arwa bintu harb ibn umayya wanda ake ce ma arwa sunanta kenan na kwarai muna ganewa ko uwar jamilu amma sunanta na kwarai arwa bintu harbin ya harbi ibn umayya dan umayya ukhtu abi sufyan ya uwa abu sufyan ce sarkin makka la taqillu ita ma ba ta karantawa an zaujiha daga mijinta fi adawatin nabi sallallahu alaihi wasallam mana ita ba ba baro ta baya ba a wurin kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kanat tahmilu shauka ta kasance tana daukan kaya wa tabahu ta aje shi fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam a bisa hanyar annabi alaihi salatu wasalam wa ala babihi lailan kuma tana aje kaya a bakin kowa gidan manzo Allah cikin dare in bisa hanya ne ya taka in kuma bakin gidan shi ne da ya zo kafa shi mai albarka ya taka wannan kai ita kuma ta yi dariya ta ji daɗi wa kana timra'atan ta kasance mace ce salita wulakantacciyar mace watsacciyar mace ce ta da suku fihi lisanaha tana sakin harshen ta a cikin al'amarin manzo Allah wa tutilu alayhi iftira'a kuma tana tsawaita ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam waddas da kuma yin makarkashiya gare shi wato ajiju naral fitna kuma tana rura wutar fitina wato firu harban shawa'a kuma tana tado yaki wanda yake na ba gaira ba sabab alan nabi sallallahu alaihi wasallam wala take da manzo Allah sallallahu idanin ta rufe walidhalika wasafa alquranu bi hamalatil hatab da haka alqurani ya kamanta ta da hamalatil hatab mai yawan mi yawa mai yawan daukar itace alhaƙar shi ne ice irin wancan ice irin wanda za ka sauwa ka zo ka kunna mai wuta shi ake ce ma alhaƙar walamma sami atmani zalafiya lokacin da wato ta ji abin da ya sauko a cikinta wafi zaujiha a cikin mijinta min alqur'ani na alqur'ani atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa jalisun fil masjid manzo Allah na zanne cikin masallaci inda alkaaba wurin kaaba wa ma huwa abubakar tare da shi akwai abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala an wa fi yadiha fihrun a cikin hannunta akwai wani dan duci ai bi miqdari mil'il kaffi kamar daidai da ka ɗauki abin da zai cika maka tafin hannunka min hijarati na duci mana wani ɗan abin nan wani ɗan halitta ne haka ko wata dabba dai aka yi abin nan da duci aka yi ta haka tana rike da ita ta cika mata hannu falamma waqafat alaihi ba lokacin da ta zo ta yi tsaye a kansu akhadha Allahu bi basariha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya dauke mata ganinta katta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fala tara illa ababakar ba ta ganin kowa sai abubakar wa qala sai ta ce ya ababakar ta ce ya abubakar aina sahibuka ina abokinka yake qad balagani annahu yahjuni ta ce labari ya zo mani cewa yana ta zagi na yana ta aibata ne yana mani sambo wallahi law wajadtuhu ka gaya mashi wallahi da na iske shi la darabtu bi hadha alfiri fahuda na bige shi da wannan abin amma wallahi inni la sha'ira tace ka gaya mashi kuma ni mawaƙiya ce ba na iya waka mana tunda shi ma iya waka ni ma mawaki ne abinda take so ta ce kenan thumma qala sanan tace muzammaman asaina muzamman maimakin muhammad sai tace muzamman abin zargi mun saba mashi ba mu yarda da shi ba wa amruhu abaina ko wa amruhu abaina kuma al'amarin shi mun ki bani wa dinahu qalaina kuma muna kiyayya da addinin shi kaga ya mai wannan magana in yazo abubakar abubakar ga jiga annabi sallallahu alaihi wasallam kana mamaki tana ganin shi ba ta ganin annabi thumma sarafat sannan ta juya fa qala abubakar kaji la izana ta gaskiya ko mujiza mujiza ce ta layi zana ce cikakkiya Allah ya ga dama sai ya boye ka a ci ganin ka gasu kana zanne kuma ba za a zanka ba wa kala abubakar sai abubakar ya ce ya rasulallah ya ba kyala amma taraha ra'atka shi ba ka ganin ta gane ka wa kala sai manzo Allah ya ce ma ra'ati Allah ce na ta gane ba ta gane ba لقد أخذ الله ببصري عني ألا يدوكي متى إذا أنت متكنبا وروى أبو بكر البزار هذه القصة أبو بكر البزار يا رويت وانا قصة وفيها أتكنت أقوي أنه للي أن لليت لما وقفت لوكة تيس أي على أبي بكر أكان أبي بكر رضي الله عنه قالت تتي أبا بكر تتي كي أبو بكر asalin shi ya ababakar ta ce kai abubakar a jana sahibuka ta ce abokin kafa ya yi mani zambo ya zage ni shi ne hajjana faƙala abubakar sai abubakar ya ce ya ce lawa rabbi hazihil biniya ya ce a na rantse da ubangijin wannan ɗakin da aka gina ma yamtiku bi shi'r manzo Allah bai bai bude baki ya waka wala yatafawwahu bihi bai ma bude baki bai fadin waka kuma bai bude baki duk ma'anar su guda daya wa qala sai tace innaka la musaddaq lalle kana gaskata ka lalle ba waka yake fadi ba muna ganewa ko kana abu lahabin wannan kamar mala ya kawo mana waɗansu abubuwa ne wanda suka balu daga matan abu lahab to sakamakon ta ga mijin tana ita ma ta shigo cikin abin to abu lahab ya kasance ya fa'alu kulla zalika yana aikata dukkan wannan gaba daya duk yana yi wannan abin gaba daya ne wa huwa ammu rasulillahi alhali kuma shi dan dan uwan baban manzo Allah ne ko dan uwan baban annabi ne wajaruhu kuma makwabci ne makwabcin manzala ne ga ƴan wantaka ga mi kaga haƙi nawa ke akwai akalla haƙi biyu ga ƴan wantaka ga mi ga makwabtaka shine ke gare shi tunda ba musulmi bane shi yana da haƙoƙi guda biyu wanda manzala zai bashi shi bai ma annabi kana baituhu mulsaqan bi baitihi gidan shi ya kasance yana liƙe da gidan manzala sallallahu alaihi wasallam kama kana ghairuhu kama yanda wani shi ya kasance min jirani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga makwabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yudunahu suna cutar da shi wa fi baiti manzo Allah yana cikin gidan shi ya zangi mai shiwa cikin gida dukkan makwabta gaba ɗaya sun taru sun yi taron dangi sai sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu tsaya haka nan magana na da tsawo kwarai mu kwana nan insha Allah abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya akwai tambaya ne to assalamu alaikum karkata hannun shi? mutum ne ya zo sallama wai ya ƙari sallah zai sallama sallah sai ya fara da hagu sannan ya dawo dama wani hukuncin sallar shi sallah ta yi amma dai ya saba makarantarwa domin ita sallama ita ce dole damantawa da haguntawa duka wannan menene shi sunna ne idan mutum ya bar wannan sunna saboda ka sallar shi ta yi amma ya saba ma sunna na'am to Allah biya bukata Amin.
na'am suna rantsewa ne da Allah rantsuwar da Quraysha suke suna wallahi shi ma Abu La- Abu Talib ya ce wallahi duk suna rantsewa da Allah ai sun yarda da Allah amma suna ganin ba su isa sai sauran Allah ba sai ta hanyar gumaka nan ne matsala take kawai amma duk duk mushrikai sun yarda da Allah subhanahu wataala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah aw saboda haka kenan sun yarda da Allah amma suna ganin dole sai da tsani to sai ka bi ta wata hanya za ka isa wurin Allah sannan ibadar ka za ta karbuwa sai ka yi magunki shi kuma gunki ya ce ma Allah to ga ibadar su wani Allah ya kiyaye Amin.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu cimaka mai albarka Allah wannan daukewar ruwa da muka samu na kwana da kwanaki ya Allah Allah ka sa alheri ne gare mu ya Allah ka sa alheri ne ga abincin da muka shuka ya Allah Allah subhanahu wataala ka maido mana ruwa masu yawa masu albarka ka bamu cimaka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna likita suna jiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadin su Allah ka sa wannan jiya da suke ta zaman to kafara ga zunuban su ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ji kansu da rahama Allah ka sa kwanciyar su hutawa ce Allah da mu da su gaba dai ka hada mu da su gidan aljanna ya Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah mu da san mu ka shirya su ya Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ka ba su aiki da ilimin addini da na zamani masu amfani ya Allah wanda za su amfane su da iyayensu da al'ummarsu da kasarsu gaba da ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah ka raba mu da rabuwar kai ya Allah Allah ka sanya mana tausan junan mu ya Allah da taimakon junan mu ya Allah Allah shugabannin mu Allah ka ƙara gyara mana su ya Allah Allah ka sa da abin da za su yi za su yi domin amfanin talakawan su ya Allah Allah subhanahu wataala ka azurta su da adalci Allah ka azurta su da adalci ya Allah da tausayin talakawa da kishin addini da kasa ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare mana su ya Allah daga hararar yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ilimin da muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ka sa ilimin da muke karantawa mai amfanin mu ne nan duniya mai amfanin mu ranar alkiyama ne wanda zai mana jagora ne mu shiga gidan aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Allah saka da alkhairi.
Amin.
Na'am.